الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا رانا الخميس آه uku ga watan sha'ban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da 22 ga watan ɗaya shekara ta 2026 miladiya to ci gaba da karatu da ake gabatarwa a kowane sati a wannan majalisi mai albarka kuma za mu fara da littafin fiƙihu mai suna al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariya wanda wannan shine darasi na 36 kuma muna nan cikin bayani kan matsaloli da suka shafi sallah darasin da ya gabata a satin da ya wuce an yi bayani akan abin da ya shafi wasu hukunce-hukunce da suka shafi kiran sallah to za mu tashi sabon fasli shafi na 79 mala ya ce faslun ai haza faslun wannan wani sabon fasali ne ƙarƙashin wannan babi al'iƙamatu sunnatun aukadu min al'azani littisali habis salati wa in taraha ma bainahuma batalatil iqamatu wasu unifat to bayan kammala wasu hukunce-hukunce da suka shafi al'azan kiran sallah to sai malam ya kulla wani sabon fasli don ya yi bayani akan al'iƙama wadda ita take biyowa bayan kiran sallah daga zarar ladani ya yi kira mutane suka halarta liman ya zo to abinda za a yi sai sai ikama to shi yasa yana gama bayani akan kunce-kuncen da suka shafi kiran sallah to sai ya ya biyanta da ita al'iƙama ɗin to sai ce al'iƙamatu sunnatun ita iƙama sunna ce iƙama sunna ce aukadu kuma ita ce mafi ƙarfi min al'azani daga kiran sallah e tana da ƙarfi ƙwarai-ƙwarai da gaske a kan kiran sallah wajen neman zuwa da ita saboda abu na farko kamar yadda bayanai suka gabata za mu ga cewa shi kiran sallah ba koyaushe ake neman mai sallah da shi ba sannan ba a ko'ina ake yin sa ba sai wani wuri wanda mutane suke haɗuwa musulmi kamar masallatan jima'a ko kuma masallatai na kamsus salawat ko kuma matafiyi ko irin su salatul jima'a raina waɗannan wurare nan ne shari'a ta nemi a yi kiran sallah amma mutumin da zai yi sallah shi kaɗai to mun yi bayani cewa shi ba a buƙatar ya yi kira haka wanda ya zo zai rama wata sallah da ake binsa ko za su rama wata sallah da ake binsu ko da jam'i za su yi tunda lokacin sallah ya riga ya fita ba buƙatar sai sun yi kiran sallah saɓani ta iƙama ita iƙama ana neman ta ga kowa in ban da mamu shi ma mamudin saboda ta liman ta shafe shi ta shafe shi haka nan wanda zai sallah shi kaɗai shi ma zai yi iƙama haka wanda zai yi rankon sallah ko da lokacinta ya wuce zai yi ikama to wani ya daga cikin dalilan da ya sa malamai suka ce al'iƙamatu aukadu min al'azabi ta fi kiran sallah ƙarfi to sai ya faɗe dalili daga cikin dalilai wannan da muka ambata bai ambace shi ba sai ce littisali habis salati saboda ita taimama ta haɗu da sallah ita ikama ta haɗu da sallah shi yasa ana gama ta to kaga babu abin da ya rage sai sallah amma shi kiran sallah kaga akan ɗan ba da lokaci saboda dama shi makasudi a kira mutane eh ita kuma ikama waɗanda ke cikin masallaci waɗanda suka taru a sanar da su su shirya cewa za a shiga sallah ɗin su kaga haɗe take da sallah ta yadda ba a buƙatar a ce an samu wani fasil wani rarrabewa tsakaninsu wanda yake mai tsayi ko na magana sauransu kamar yadda zai ambata wa in taraka ma bai nahuma abinda ke tsakaninsu taraka ya jinkiri bayan an yi ikama ɗin madadin a tayar da sallah kuma sai aka ba a tayar ba to sai wani jinkiri ya shiga tsakaninsu to batsalatul iqamatu iqamar da aka yi ta lalace yanzu ana son a yi wannan sallah ɗin to sai an sake wata iqama Eh, saboda daga cikin sharaɗin ita ikama ɗin to ba a sun arabe ta da sallah haka saɓanin shi kiran sallah mun ce shi za ka ga ana an mafi son a ɗan ba da lokaci bai daga cikin sunna ma ana gama kiran sallah a ta da sallah allahumma sai dai in ya zan malamai suka ce waɗanda ake nufatansu da kiran sallah ɗin kowa yana nan to wannan ba wani jinkiri da za a yi galiman sannan waɗanda ladan ya kira a kiran sallah kuma kowa na nan wannan shi da sai a tada sallah ba a buƙatar wani jinkiri amma in ya zan cewa misali mutane ba su riga sun halarto masallaci ba to abin da yake sunna a ɗan ba da lokaci su halarta to kaga wannan jinkiri ne to amma ita ikama ba a buƙatar wannan eh kuma suka ce wannan attarafi ɗin da ya ambata wanda yake kai ga ɓata sallah wannan ana ƙaddara shi da al'ada ne eh a al'adance za a ce misali an ba da rata mai tsayi tsakanin ita ikama da kuma tayar da sallah ɗin ba za a ce daga minti kaza zuwa minti kaza ba abinda su karan kansu abinda urfi zai tabbatar da cewa lallai an ba da gab mai yawa wannan shi yake bata shi ke bata ita ikama din su in ana buƙatar cewa a yi sallah din to shi ne ce wasu unifat to sai a fari wata sabuwar ikama din waccan ta riga ta rushe kaga shi kiran sallah bai da wannan hukunci shi in dai an yi shi bayan lokacin sallah ya shiga to shi ke kuma wanda ya yi ɗin ya cika sharuɗan da muka karanta a darasin da ya gabata ba abin da zai roshe shi zama ta ikaba kaga ba haka ba ne to wani ya daga cikin dalilan da ya sa tafi kiran sallah ƙarfi eh saboda shi ya sama wasu ke ganin ma akwai irtibaɗi ma'ana akwai alaƙa matina mai ƙarfi tsakanin ita ikaba ɗin da sallah ta yadda suna ganin ma idan ma kan manta ba ka yi ta ba akwai malaman da ke ganin ma sai kayi kabliya akwai su in kan manta to za ka yi kabliya saboda sallar tami ta samu na kasu ko ba haka ba kuma ka'ida ta guda da cewa kamar yadda za a zo idan aka tauye wani abu a sallah to za a yi ƙabliya to wasu suna ganin cewa tana da akwai alaka mai tsanani kamar yadda alfishi almaliki a littafinsa alminahul wafiya to ya ambaci haka cewa akwai malaman da ke ganin cewa rashin zuwa da ikama to tawaya ne ga sallah saboda haka mutum zai yi ƙabliya mutum zai yi ƙabliya wasu kuma malamai suna ganin ba haka ba ne iƙama daban sallah daban amma wanda ya barta da mantuwa suka ce ba wani abu da za a ce ya yi amma inda gangan ne to akwai saɓani shine zai ishara zuwa gare shi wa ƙalabunu kinanata man taraka ha'amdan batalat salatuhu to malam ibnu kinana ya ce ibnu kinana shine Uthman ibnu Isa wanda daga cikin ɗaliban al-Imam Malik ya rasu hijira 186 yana daga cikin gwarazan ɗaliban al-Imam Malik faqihi ne sosai faqihi ne to sunansa Uthman ibn Isa ibn Kinana Abu Amrin Kina al-Madani ya daga cikin almajiransa na Madina shi al-Imam Malik din rahimahullahu ta'ala to shi abin da yace man taraka ha'amdan wanda ya bar iqama da gangan batalat salatuhu sallar shi ta baci kaga shi kenan yana cikin zirin waɗancan malamai masu ganin cewa tsakanin ikama da sallah akwai irtibaɗi akwai alaƙa matina shi yasa ya ce wanda ya gangancin barin ikama da gangan ba wai mantawa ya ba in mantawa ya to an bi shi ƙabliya in kuma da gangan ya barta to sallar shi ta ɓaci ko da an yi sallan babu sallan to shi abin da ya tafi a kai ke to amma wannan ra'ayi nashi ba a fatawa da shi a mazhaba eh ba a fatawa da shi ba shine al-mu'tamad ba inda al-mazhab abin da yake mu'tamad ita ikama ko an barta da mantuwa ko da gangan sallah tana nan lafiya lau kuma babu abin da za a yi shine abin da shaiku khalil ya yi ishara zuwa gare shi a littafinsa muktasar muktasar muktasar khalilin kenan yake cewa wa sahat walau turikat amdan sallah tana inganta ko da an bar ikama da gangan tucewansa walau ishara ne zuwa ga wannan saɓanin zuwa ga abin da shi ibn kinana da wani suka tafi a kai a gane yau tushiyarsa malamai suka ce ra'ayin shi ibn kinana ya saba ma sauran raguwar almajiran al'imamu malik yauwa ya saba masa haka kuma abdurrahman ibn al-qasim shi ma abin da yake a cikin almudawwana kenan shi kuma ya nakalto daga al'imamu malik cewa wanda ya bar ikama da gangan ko da mantuwa ba abin da ya shafi sallas sallasa ta inganta sallasa ta inganta to shi malam da ya kawo wannan magana ya kamata ya ishara ko da ya zaɓi ra'ayin ya kamata kuma ya kawo sauran rugowar abin da su sauran abokan karatun shi ibnu kinana suka tafi a kai amma bai yi ba ko watakila mai yiwuwa saboda shi littafin summarizing ne na wani babban littafi na shi ya yi summarizing din sali ita da iziya din ba ita ce asali ba wanda mun yi bayani a mukaddima to falihtiyatu abin da ya fi fita daga shakka shine an yi tarasa a kiyaye alal itiyani biha kan zuwa da ita an gane? eh kenan wannan magana tasu tana nuna a shi ya goyi bayan abinda ibn kinana ya tafi a kai shi abul hassan amma kuma abinda ya fi fita daga shakka din a zo da ita to me yasa ya wannan magana? eh? la eh khurujan anil khilaf saboda fita daga sabani saboda al khuruj anil khilaf mustahabbun bin shi yasa yayi wannan magana eh saboda in ka riga ka yi ta ba shikenan ba ai magana ta kare ko ba haka ba tunda su ba waɗanda ba ya cewa sun kai kar a yi ta ba wala yuta sahala shine daidai tunda adafi ne eh ba za a ce wala yuta sahalu ba eh duk da yana da wajahi to amma dai wajahi kuma da'ifi ne al-irabi saboda irin nan ba a ba a katsayi adafi ake yi eh tunda kaga an yi hutarasa yi hutarasa kaga mansubi ne da an alal itiyani biha wa la tuwa dinnan wawul adaf ce shi ne lirabi wanda yake ingantacce to kaga abin da ya fi wala yuta hala kada a yi sakaci fi zalika wajen barin zuwa da ikama wa haza fi haƙƙin rajuli bala ya ce wannan ana magana ne a haƙƙin namiji wanda zai sallah shi ɗai ko liman to shi ake magana da wannan wa ammal mar'atu amma mace fal iqamatu iqama fi haqqiha a haƙƙenta mustahabbatun abin so ne sirran kuma ta zo da ita a sirce ba a bayyane ba eh to wannan shi ma shine al-mashhur fil mazhab eh cewa ita mace dama an faɗa cewa ba sai su yi kiran sallah ba darussan da suka gabata to abin da ya shahi ikama an so su yi ikama su mata gane? yauwa wannan shine almashhur amma akwai kuma zance wanda yake kabilul mashhuri cewa ita ma mace kiran ikama gare ta sunna ce kan rajuli kamar namiji ba bambanci eh saboda haka yadda ikama take sunna ga namiji to haka ita ma mace a gun su kenan eh to wasu daga cikin su malikawa din sun zabi wannan ra'ayin to amma shi ma ba mashhuri bane abinda an mashhuri an so ta yi idan ba ta yi ba babu komai ko yawwa tunda akwai bambanci tsakanin musahabi da sunna a wurin su to cewa sirra abin da yasa suka ce aka ce ta yi sirran saboda ba a bukatar ta jiyar da wani ai ko ba haka ba kanta ake son ta jiyar da ikama ɗin domin hikimar ta bayyana sai suka ce ta yi asirci kawai eh? ta yi asirci a gane? wa in lam tuqim in ma bata yi iqamar ba to fala isma alaiha babu wani zunubi akanta eh ba za a ce ta yi laifi ba eh bisa ga wannan kaulin kenan amma bisa ga waɗanda suka ce sunna ce to ta yi laifi wa lafzuha lafazin ita al'iƙama to gashi kamar haka Allahu akbaru Allahu akbaru ashhadu an la ilaha illallahu ashhadu anna muhammadar rasulullahi hayya ala salah hayya ala falah ko hayya ala salati hayya ala falahi قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله to wannan ita ce ikama wadda su malikawa wasu daga cikinsu suka zaba an gane jimlolin za a yi ifradin kowace jimla banda takabiri kabbara ɗaya ake maimaitawa allahu akbaru allahu akbaru amma sauran za a yi ifradin su saɓanin kiran sallah ga shi kiran sallah bayan tawa ake yi yauwa sai suka rarrabe cewa shi kiran sallah ya kunu musanna alfazu dinsa ta kuma iqama to takan kasance mufrada lafuzan ta sukan kasance akan faɗe su so ɗaya ɗaya amma abin da ya shafi kabbara to ita ne za a maimaita ita ce za a maimaita to kusan su malika abin da suka tafi a kai kenan yauwa sannan abinda suka zaɓa yadda kuka ji na karanta to a malikiya haka ake ikama tare da bayyanar da li'irabi ba kamar kiran sallah ba cewa an ya kuna mawqufan an gane shi kiran sallah ba a bayyana li'irabi kamar yadda muka karanta ita kuma ikama to akan bayyana li'irabi Allahu akbaru Allahu akbaru ashhadu an la ilaha illallahi duk harafin ƙarshe wanda za ka yi wakafi a kansa to za ka bayyana li'irabinsa an gane? yawwa suka ce dalili saboda ita iƙama tun da an faɗa cewa haɗe take da sallah ko kuma ba a buƙatar a samu attarahi tsakaninta da sallah ɗin yawwa to yin waƙafi da kuma ɗaura harafin da aka yi waƙafi a kansa zai bayu a samu wannan attarahi ɗin sai ya zanta ɗan ja lokaci kila in za ka kammala ta kila a minti ɗaya to in za ka yi wannan in za ka yi waƙafi kila sai ka yi minti biyu ko uku suka ce to kuma wannan ba abin nema ba ne ga ita ikama ɗin yauwa to shi yasa za ka ga ita ko ba a doguwar madda takaita madda ta ake yi an gane su lafzul jalala da sauransu ba za a yi madda mai sittu harakati din nan ba saboda ita so ake a yi gaggawa a ƙare shi kuma kiran sallah suka ce dama almakasudu bihi a kira waɗanda suke gidajensu ko ko shagunansu ko mazaunayensu na hira ko ba haka ba to ita ba a buƙatar a yi mai a gaggauta yau to shi yasa ake son wurin da ake bukatar madda a cika madda din sannan kuma ta kasance bauƙufa kowace jimla ta kasance bauƙufa ala sukun kamar yadda muka yi bayani satin da ya gabata sannan na uku suka ce shi kiran sallah ana an faɗa cewa ana buƙatar hikayensa ta ita iƙama ba a buƙata duk da akwai wasu ruwayoyi da ake roituwa amma wasu tabbata ba cewa yadda ake hikayen kiran sallah ita ma ikama za a iya hikayenta to amma dai malamai sun rauna na waɗannan abinnan to shi yasa za ka ga su mamalika abinda suka tafi a kai kenan cewa ikama ba a hikayenta kawai ko ka ji ladani yana ikama ko wani a madadinsa sai ka ja baki ka yi shuru ba abin da za ka ce an fahimta yawwa kaga sabanin shi ne yawwa to in ladani ya ce ya yi gaggawa shaf-shaf to sai ya zan hikayensa zai zama wahala ga wasu watakila ma zai kare kiran sallan ma wani bai ma san yayi ba yana daga cikin abubuwan da su malamai suke ambata na kokarin tantancewa amma mazhabul hanabila su sun tafi kan cewa yadda aka yi kiran sallah haka za a yi ikama yawwa yadda kiran sallah aka ce an so ya kasance mawqufan to haka ita ma ikama an gane su ba su ba su rarrabe ba eh ba su rarrabe ba amma dai a malikiyance to wannan shine to duk wanda mutum ya yi shi ya fi wasu suna tarjihi suna ganin cewa a tunda kusan babu wani nassi da ya zo ya nuna haka musamman kan ita ikama din cewa za a za ta zamo ma'uraba ko kuma maukufa suka ce sai a koma ma'urfi na larabawa ya laraba suke larabci shine al'arabu la ta kifa ala mutaharrikin eh larabawa in za su yi waƙafi to ba sa waƙafi ga harafi mai wasali ɗaure shi suke yi to sai a koma ƙa'idar larabci urfin larabawa ba ba haka ba yau yadda aka yi ke da kiran sallah ita ma ikama yau da al'asulu misali kana son ka ce zaidu ya zo ko? yauwa to so tari mukan ce ja a zaidun to laraba ba sa haka sai dai ja a zaid an gane? ra'aitu zaidan ba sa faɗa haka sai dai su ce ra'aitu zaida sallamtu ala zaidin ba sa faɗa haka sai dai su ce sallamtu ala zaid an gane shine ka'ida yauwa in mansubi ne to yi kafa alal alif in kuma majaruri ne ko marfi'i marfu'i to yi kafa ala sakinin yau sai a ɗaure shi sai a yi wakafi a kansa wannan shine ka'idar jan larabci to wannan wancan malamai suna ɗaukan wannan ɗariƙa ce babin koyarwa saboda a karantar da kai tun da dama al-maqasud shi zai da ɗin me ya ƙare da shi to shine sai a furta maka harakan don ka ji ta amma a ƙa'ida in ƙira'a za ka yi ta larabci to ko ba haka za ka yi ba to wannan shi ne to bayanin ma'anarta ya gabata a tun da mun fassara lafuzan kiran sallah to kuma su ɗin dai ne babu wani ƙari in banda jimla ta gabata abin nan ƙari ƙamatis salatu wanda ita ce ƙari akan na kiran sallah ƙari ƙamatis salatu to ƙaɗin na wasu malamai suka ce litta ƙarib dama ƙad takan zo litta ƙarib daga cikin ma'anoninta takan zo litta haƙiƙi an gane yauwa wanda shine al'asulu amma kuma a nan ta zo ne litta ƙaribi ƙadi ƙamatis salatu mana sallah tana kusa ga tsayuwa tunda ba ta riga ta tsayu ba ba so kake ka ce ai sallah ta tsaya ba tunda ai sai an yi kabbara harama sannan sallah ta tsayu to kuma lokacin da ake ikama kaga ba ai kabbara harama ba ba ita kabiratul ihram ba to in ka ce hakika sallah ta tsayu eh to ka gani sai ya zan kuma waƙe in ba haka ba ne eh to ai su maɗin ba su ce cikin sallah take ba cewa suka yi tana da sai ka bambanci da tana ciki da kuma tana da alaƙa ko ba haka ba kamar a ce ɗanka ne da ka haifa kaga ba za a ce yana cikinka ba sai dai a ce mi saɓanin hannunka fuskarka ko ƙafanka to shi ne bambanci to shi ne bambanci to saboda haka litta ƙarib an gane shi ne ma'anan ƙaddin ma'ana sallah tana kusa ga eh ga tsayuwa shi yasa ma wasu malamai suka ce a nan ne lokacin da mai ikama ya kai wannan gaba ake daidaita sahu an gane yawwa haka aka ga wasu daga cikin salaf suna yi daga mai ikama ya kai kare kwamati sala to sai ka ga suna kokarin tsayawa su daidaita eh sahunsu an fahimta yawwa duk da abin da mafi yawan malamai suka tafi a kai ita ikama sai an kammala ta sannan a daidaita sahu eh ba sai an daidaita sahu sannan a yi gawa eh wasu kuma haka suka tafi a kai na eh kuma su ne suka fi yawa sabanin mu abin da muke lallai ba eh sai an abin nan ya daidai eh eh, to ya al'asal ma lam- ladan liman ma ba zai shigo gidansa ba sai ya tabbatar da kowane sahu ya daidaita na na ba ta an gane mm, yawwa to sannan a yi kama na in aka yi ikama aka gama sannan sai ya shiga gaba eh, ya yi kabbara harama ah, Eh, wanda wannan shine yake rubuce a littattafan malikiya na Eh, ba ya kawai ɗaya da ka zo ka shige ba tsara ga sai a gyara a tsayawa za ka yi ko ka wakilta wasu mm, kowane sahu da na farko da na biyu duka ba da har na ƙarshe kowane a tabbatar da me an daidaita an daidaita sannan na shiga da yawwa sannan sai ladani ya yi ikama mm, in ya gama ikama sannan ba bukata a italilu wa sabbin kalar duk ba bukata e wannan za a iya yi na in aka yi to za ka iya yi wannan babin tunatarwa na yawwa saboda kada an daidaita ɗin daga baya kuma wani ya gwabce na
to shi yasa faɗansa yake da amfani na eh saboda a ƙara tunatar da su eh na to wannan shi ne to sai zama mafi yawa yanzu kaga sai an daidaita sahun ake yi kama to shi ne allahu akbar la ilaha illallah wannan duk bayanin sai ya gabata wa ma zakarnahu abinda muka ambata min ifradil iqamati na ɗayan ta iqama ma'adat takbira in banda kabar- kabarbari to kabbara ita ake maimaitawa fa innahu shi at-takbiru musannan mm, akan biyan tashi kamar yadda ga yana a rubuce na
huwal mashhuru shine abinda yayi shuhura eh amma akwai wani zance da aka ce a shi ma ɗaya za a yi shi ma Allahu akbar so ɗaya za ka yi kawai ashhadu an la ilaha illallah eh ashhadu anna muhammadar rasulullah kamar yadda sauran kalmomin su ma kai ifradin su mm, to shi ma a takbiru din kai ifradin sa to amma dai ba shine mashhuri a mazhaba ba mm,
fa in fa in shafa'a ghairu ghairu takbiri ko fa in fa in shafa'a mm. fa in shafa'a ghairu takbiri idan yayi tashfi'in wani takbiri sauran jimlolin kenan mm, su ma sai biyan tasu a iƙama na
to la tujzu'uhul iqamatu iqamar sa bata isan masa ba mm, sai yayi sabuwa kenan na eh indal mazhab ma'ana yayi iqama daidai da yadda yayi kiran sallah mm, an gane mm, tunda shi an ce musannan shi kiran sallah na yau to ita ma da yazo iqama sai yi ta kamar haka mm, su malika suka ce bata yi ba na eh wasu kuma malamai suka ce a babu dalilin da za a ce kama alhanafiya na yawwa su alhanafiya sun ce da ikama da kiran sallah duk abu ɗaya ne kowane musannan ne na an gane mm, yawwa yadda kiran sallah ya kasance musannan to haka ita ba kiran sallah ba za ta kasance mufrada ba a ikama ba za ta zama mufrada ba na eh to kuma abin da suka tafi a kai shine daidai na eh, don cewa abu bai yi ba ko abu ya lalace sai da nassi sahihi mm, eh, ake wanda za a dogara gare shi na to kuma su malika ɗin ba su iya kawo wani dalili wanda za a gamsu da shi ba na wala ya takallamu kar ya yi magana fil iqamati a cikin iqama wala ya ruddu alaman yusallimu alaihi kuma ba zai mai da sallama ga wanda ya masa sallama ba kamar yadda dai aka faɗa ga kiran sallah wal musalli shi mai sallah mukhayyarun an ba shi zaɓi bai na tsakanin an ya kuma ya tsayu cikin sahu kenan lissalati domin sallah halal ikamati ka gani lokacin da ake mi ake ikama ashe kaga shi daidaita sahu to sai an fara mi ko dai ana cikin ikama ko kuma ka a bari sai an sai an gama ikama eh shine yace au ba da ha ko kuma bayan ikama din yawwa da an fara ikama to sai a mi yau ko kuma a bari sai an gama ya kama yawwa to ina an ka samu a daidaita sahu kamin ikama to kaga shi muke nema na
eh tunda mukan yi haka ko mm
eh shi ake yi an kashi an kai eh to kaga biyun shi malam ya kawo cewa su an ka bada da su an ka bada zabi an bayimta yawwa eh saboda abinda aka samu daga su magabata kenan to wannan shine karshen kiran sallah da iqama kuma nan zamu kwana insha Allah eh wani darasin sai a tashi sharuɗan sallah eh yanzu an riga an yi bayanin tsalki an yi bayanin i- kiran sallah ikama yanzu abin da ya rage kuma abin da sallah ake bukata na sharuɗa da wanda zai yi ta na'am yanzu in samu shi danja kamar da fuskar ta Allah akbar Mm.
Allah akbar mm.
haka da zai na kira eh daidai ne mu kai kalle daidai ah ba gashi mun karanta ba yanzu
an mazhaba eh ai mafi yawa za ka ga su a waɗanda suka tasirantu da mazhaban Mm.
abinda suke kenan eh Ƙwarai.
to shi yasa za ka ga irin malamanmu na daɗin nan Na dawo da to irin ikamar da suke kenan shi. Ƙwarai.
to wasu da suka zo daga baya saboda zafin kai sai suka dinga cewa ai gargajiyanci ne Mm.
to alhali kuma karatu ne karatu ne karatu ne eh mazhabul malikiya kenan to abinda gaggan malamai na malikiya suka tafi akai kuma ka zo ka kira shi gargajiyanci wanda sun kai martaba ta malanta Mm.
eh Mm.
sun kai eh kuma mun mun faɗi wasu daga cikin dalilansu Mm.
eh kuma za ka ga abin duba ne eh abubuwan da suka kawo na dalilin da yasa suka ce ita ikama ta kasance mu'raba a dinga bayyana li'irabi Mm.
eh saboda haka yana da wajahi yana da dalili eh kai in ka ce mai ba a yi to kaga sai ka kawo mai naka dalili Mm.
eh, in naka ya fi karfin to kaga sai ya haƙura ya bar nashi in kana da dalilin na in kuma ba ka da sai ka bi Eh, kuma ai ba wani abu ba ne mai iskali
Mm.
tun da dama fuska ce dai ta lafazi Mm.
Eh, saɓani ne wanda bai da alaƙa da ita karan kanta ikama ɗin yanayin yanayin ada'i ne da za a bashe ta Mm.
Eh, abin sani dai kawai a sani masu yi ba gargajiyanci ba ne ilimi ne karatu ne kuma a littafi suka gani sau da haka in ka soke su to kai ne jahili Eh, ina fatar an gane na kamar yadda kai ma in ka ɗoki tun da mun faɗa su mazhabul hanabila Mm.
aga ita ma sun ce za ta kasance mai hukufa Mm.
eh to su ma ɗin kasa soke ka in kayi mi In ka kayi iya.
waccan saboda kana da salaf Mm.
Eh, to wannan shine amfanin karatu ai Ya ɗaya. Ƙwarai.
Eh, don kawai ɗaya karka gana yin abu kawai kai tun da ɗaya baka sani ba baka karanta ba Mm.
sai ka ce ɗaya ba daidai ba ne to haka ake yi eh Ha, da ɗaya.
ka gani Eh, ai a rabta shay'an wa gabat an ka ashiya'u Ƙwarai.
ko yaushe ka ɗauka abin da ka sani Mm.
to wanda baka sani ba ya ninka wanda ka sani ninkin ba ninkin na
eh to da kowa zai tsaya ga wannan ƙa'ida sai a zauna lafiya Ƙwarai.
abin da ka sani Mm.
to ka ɗauka wanda ka jahilta ya ninka shi Allah zai sa neman ilimin kaga zai sa neman ilimi zai sa in kaga an yi abu ka yi tambaya.
ka yi tambaya Ƙwarai.
ba za ka yi kwandemin ko ka yi mi ko ka yi suka ba Mm, to wannan shi ne sai da da kyau dai mu zare dantse mu ci gaba da karatu wanda zubin za ka ga matsaloli cikin 'yan ƙananan mali tattafai ire-iren wa'annan da aka rubuta don yara kuma sai ka ga mutane ba su san su ba Mm. kuma abu inda ba ya saba mu nassi ba ne to ba ka da dalilin da za ka soke shi babu Eh, ba a rusa maganganun wani malami ko wasu malamai sai in sun yi mu'arada da nassi karara eh to wannan sai a aje sai a kama mi sai a kama nassi to a ba nassi kuma ka zo ka ce ko da karfi sai ka to kaga wannan ai kuma jahilci ne eh eh Allah ya sa mu gane to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh